أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka littafin usul sunna wallafar ɗaya daga cikin al'adun matul arba imamu ahmad bin muhammad bin hanbal allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama a yau muna daren shi daga watan zulqa'ada hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da talatin da watan agusta dubu biyu da sha hudu allah muna roƙonka ka ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma yin aiki daidai idan ban manta ba a darasinmu da ya gabata mun yi karatu ne a cikin matashiya ta ashirin da shida da kuma ta ashirin da bakwai daga cikin usul ahal sunna والجماعة أريد مالا يفدى منا فلا يتحبم من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا ننا منا شوارا لي تحبنا سنا لفللا قريبا جسي kuma falalarsu babu yadda za a yi ta haɗu da ta wani daga cikin sauran mutane mutumin da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama daidai na minti ɗaya ko awa ɗaya ya fi alkhairi fiye da mutum da ya zo a bayan ko da ya yi dukkanin ayyuka na alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara musu yasa a yau za mu tashi a matashi da ta ishirin da takwas insha Allah ta'ala a inda malam yake الثامنة والعشرون والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير وسمي أمير المؤمنين التاسعة والعشرون والغزو ماضي مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك أيوم malam imamu ahmad bin hanbal Allah madaukaki sarki ya rike shi ya ci gaba da ce mana was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin ji da da'a da yin biyayya da miƙa wuya ga a'imma shugabanni na musulmi wa amiril mu'minin da kuma shugaban mummune gaba daya idan ka ce amirul mu'minin ana nufin mutumin da ya zama shine nan jagoran musulmi na duniya gaba ɗaya ta kafa wanda ko ya fara samun wannan daraja shine Umar bin Khattabi Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda Abu Bakr bin Siddiq as-Siddiq al-Akbar shine nan wanda aka yi masa take da khalifatu Rasulillah a zamanin bayar da Annabi sallallahu alaihi wasallama لقبن da aka yi wa Abu Bakar bin Siddiq shine khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya goji maka ya khalifatu Rasulillah an gane ko wanda ya fara samun wannan darajar ta amirul mu'minin shine Umar dan Khattab Allah mana ku kuke kara mishi yadda to duk wanda ya zama shugaba ne daga cikin shugabannin musulmi to lallai wajibi ne a masa da albar wal fajir ɗaya ne mutumin kirki ne ko ko mutumin banza ne ana nufin mutumin kirki ne ko dan iska ne ana nufin mutum ne mai biyayya ga Allah ko ko mutum ne wanda yake take hurumin Allah wanda kuke sarki wajibi ne a masa biyayya wa man waliya wa man waliya khilafa da dukkanin wanda aka jibinta wa al'amarin shugabancin mutane shine khilafa shi ma wajibi ne a masa biyayya a aqidar mu da ahlus sunnah wal jamaa wa jama'a an-nas alayhi da wanda mutane suka hadu a kansa mutane suka yi taro suka zaɓi wani mutum ɗaya a matsayin shugaba wajibi ne a masa biyayya wa rabu bih kuma suka yarda da shi wa man aliyahum bisayfi hatta sara khalifatan kai har da wanda ma ya zo yayi musu juyin mulki yayi musu kun ƙarfi ya ta hanyar yin amfani da takobi har ya zama kuma shine a yau aka waye gari yayi juyin mulki ya zama shine shugaba وسمي أمير المؤمنين أتباتي سنة أمير المؤمنين لما واجبين أمة الجرية الله أكبر جماعة جوانا أقل لك سنة أصول من آل السنة والجماعة كابن كابن آل السنة هناك فيها جماعة واجبين في كأي إيمان جوانا domin yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a rayuwar al'umma wannan al'amari da ya shafi shugabanci ne to shi yasa malam imam ahmad bin hanbal ya kawo mana wannan jarir dan abdullahi bajali Allah ya kara miki yadda kamar da imam muslim ya fitar da hadisi a cikin kitabul iman yana cewa bayana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala as-sam'i wa ta'a wal nasihatu li kulli muslim min wa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya mun masa mubaya'a mun masa kanfa akan ji da biyayya da kuma yin nasiha ga kowane musulmi to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi hadisai rawan banta game da abin da ya shafi wannan al'amari shugabanci wanda yake bayanin cewa lallai a ƙarshen zamani al'amarin zai zo ya lalace kwarai da gaske fiye da yadda mutane suke tsammani fiye da yadda mutane suke ganin cewa wannan al'amari ba al'amarin wasa bane don haka wajibi ne jama'a dukkanin wanda aka zaɓe a matsayin shugaba a cikin musulmi wajibi ne a masa biyayya bai halatta wani masa tawaye ba a nan kai tsaye wannan magana cikin imamu ahmad bin hanbal tana yin raddi ne ga janibi guda biyu na farko su ne nan khawarij wanda muka sani a yaren mu ta Najeriya ɗan Boko Haram kai tsaye na biyu su ne arrafida ɗan shi'a wannan aƙidar kai tsaye tana son bamban da aƙidar waɗannan jalibai guda biyu abin da ya sa aka faɗi wannan magana shi ne ƙa'ida ce a wurin kawari cewa shugaba sai ya zama wanda baya sabo da zaran shugaba ya sako to daga ranar ya kafarta da zaran ya aka babban zunubi daga ranar ya kafarta ba su ba a jirgin musulunci kuma wuta za su magana ya shiga aljanna ma babu wannan shine ra'ayin kuwa ne khawari wanda a farkon lokaci bayan rasuwan Umar dan Khattabi bayan rasuwan Usman dan Affan da shi wannan mutum da Yahudi Allah ya tsire mishi albarka mai suna Abdullahi dan Saba ya zai hura wuta fitina har suka zo cikin garin Madina suka daɗe khalifa musulmi Usman dan Affan bin Nurayn a cikin gidansa na tsawon kwana uku a ƙarshe suka masa yankan rago suka ce bayan wannan aka naɗa Ali bin Abi Talib a matsayin khalifa na musulmi akwai wanda suke masa biyayya akwai waɗanda kuma suna tare da Muawiya dan Abi Sufyan Allah ya kara mishi yarda Muawiya dan Abi Sufyan din yana daraja a cikin addinin musulunci jama'a wanda za mu samu lokaci musamman mu zo mu tarihi sai insha Allah ta'ala Muawiya yana ɗaya daga cikin kuttabul wa'yi masu rubuta wa'ayin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin masu shifta wanda in aka yi wahayi manzo Allah ne kira su zo su rubuta wa'ayi an gane ko to Muawiya a bayan rasuwan Uthman bin Khattab saboda dan uwanki kuma kun sani a cikin suratul Isra Allah ta'ala ya mana magana cewa duk wanda aka ce masa dan uwa to an jidinta masa ya dauki fansan jinin dan uwansa haka ne ko wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الله تعالى يتي دكا من لأفتك شتهم الظالمتي من جد كاوى ولينسا مجد في الأمر انسا mun ba shi dama cewa ya nemi kansan jinin ɗan uwansu da aka zuba amma kar ya wuce iyaka wajen kisa Allah ce innahu kana mansura lalle shi abin taimako ne abin a taimake shi Muawiya bin Sufyan bai taɓa yin da awon khilafa ba cewa shi khalifa musulmi ne bai taɓa yi ba abin da yake shi ba zai yi baya ga Ali bin Abi Talib ba sai an yarda cewa waɗanda suka zo suka kare Usman bin Affan a gida suka yi masa yankan rago an san su kurukun a garin Madina an san su abin da gwamnatin Sayyidina Ali za ta fara yi shine a kama waɗannan yan ta'adda a fara zantar musu da hukuncin kisa in aka yi wannan to shi zai yi baya amma in dai ba za a yi wannan ba aka tsare su ci gaba da yawo a duniya to shi ba zai yi baya wannan shine abin da ya kawo rikici tsakanin sayyidina Ali da kuma sayyidina Muawiya Allah ya kara masa yadda wanda ko shakka babu Ali bin Abi Talib shi ya fi dacewa da daidai a cikin rikicin da aka yi tsakanin wannan yayi ijtihadi yayi daidai lada biyu wannan yayi ijtihadi ya kuskure lada nawa lada daya ba wanda za a gaza a cikin kuma an gane wannan ko to gaban sayyidina Ali bin Abi Talib ya ka samu wasu daga cikin mutanen tawaga su kuma sun fita daga cikin shugabancin sa an kai a cikin kancewa a jira yaƙi mu'awiya sai na abin a ba za a yaƙe shi ba saboda kaza saboda kaza kace a ina dan zafin kai in ba za a yaƙe shi ba ai ina ai kawai ina daga nan ma suke kuma sai na abin ya kafirta suka ware suka koma wani wuri guda aka tura Abdullahi dan Abbas ya je muqabala da shi daga nan ka fara samun Qur'aniyuna shi su ba su da kwanyar ba littafin Allah ba duk abin da littafin Allah ya zai ya karba amma duk abin da za su littafin Allah ba ruwan a wannan lokacin Abdullahi dan Abbas ya je wajen su yayi musu yayi munazara da su a lokacin aka samu mutane kusan dubu goma sun biyo Abdullahi dan Abbas sun musulunci sun dawo daga cikin wancan munan fatawa kwarai daga su kusan dubu talatin a ƙarshe sai na Ali bin Abi Talib ya zo ya yaki waɗannan khawarij kaga da musulmi za a yake su ba za a yake su ba kuma ba ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya yi waɗannan hawaii babu ɗaya daga cikin sahabbai ina fata an gane daga cikin ɗan ƙungiyar abdullahi bin saba har ila yau su aka samu kuma a wannan ƙungiyar tawa ta hawaii mafiya yau aka same su sai na ali ya yaƙe su a wurin kiran na harwan ya yaƙe su ya karkasa su a wannan gurin wanda dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa ishara da cewa zai yaki waɗannan mutanen kuma zai kashe ina fata an gane a lokacin da ya yaki ya kashe kuma ya je ya fadi yayi wa Allah maka kusurci sujada saboda yace lalle Allah ya dakkata mishi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi zama an gane wannan ko yawa dan haka waɗannan sune khawarij daga nan kuma shi'a ar-rafida kuma su aqida su cewa wajibi sun gaba ya zama asiri amma in shugaba yana faɗo cewa shugaba ba ne ina fata an gane shi yasa ku je da malami ya magana akan yanayin usulumin da yake yake wa sam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin yake albarri wal fajir me da'a ga Allah da kuma wanda yake fajiri har da mutumin banza dan iska in dai shine shugaban ku to wannan ba shakka ko shakka ba wajibi ne a masa biyayya amma kai tsaye ba za a yi masa biyayya ba cikin abin da ya saba wa Allah har Abdullahi dan Mas'ud yana da misali ko ɗaya daga cikin sahabbai na nan fa aka tambaye shi tsakanin mutane guda biyu waye ne fira ta shugabanci mutumin da yake gashi nan mutumin kirki ne amma kuma ya garin yin shugabanci da mutumin da yake mutum banga ne an san shi da sabo amma kuma yana da ƙarfin izza wajen shugabanci wane ne yake alkhairi a cikin al'umma sai yace wanda yake mutumin banza amma kuma yana da ƙarfi wajen shugabanci shine yafi amfani ga musulmi Allah shiga wata malami ne hujjarka yace wannan mutumin kirki kirkin da yake da shi da wannan salahun tashi da sallah da azumi da yake amfanin waye amfanin kansa ne wannan kuma raunin shugabanci zai tafi zuwa yau al'ummar musulmi shi kuma wancan da yake sabon Allah yake kaza kaza saba kuma yake karewa shi izzan da yake da shi na shugabanci kuma yana kan wane ne yana kan al'ummar musulmi jama'a Allah ya sa mun gane shi yasa ya zama wajibi ne a yi masa biyayya a wannan hali in dai ba ya yi umarni a aikata wani aiki da kafirci bane barara kamar yadda muka sa karatun misalin jahiliya illa an tarau kufran bawahan sai dai idan kun kafirci karara nan dai ba za ku mutu biyayya ba a wannan yanayi jama'a Allah ya sa mun gane wannan shine abin da Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa a wannan mataki da sai ya gaba da magana cewa wa man waliyal khilafa da wanda aka ba shi jagoranci aka nada shi aka ce aka taro aka ce yau wani shi ne shugaban mu jama'a wadi ya masa biyayya wa jama annasu alaihi mutane gaba ɗaya suka taru akan cewa sun amince da shugabancin sa wa rabu bi ko wa rabu bi kuma suka yarda da shi suka aminta da shi an gane wannan ko matukar sun aminta da shi nan ma wajibi ne a masa biyayya ومن عليهم بالسيف او تنسخ الدبل ومن غلبهم بالسيف ده وندا يجي كرفي شو غبا جهل مستجا ما تقول اكي ما تجيب والدين بالك حتى صار خليفة حتى يبقى مسكين خليفة وانا ما واجب لي امام الدين يا جماعه وسمي امير المؤمنين باين يجي مثل ما تذكر سنة امير المؤمنين ونما واجب لي جماعه امام الدين جماعه قالوا انه هو domin idan ka ce yau kai ba za ka yi kowa biyayya ba sai wanda yake mutumin kirki ne bin Allah sannan za ka bi shi to ina ganin cewa dai a yau a duniyar nan ba za ka bi kowa ba ina fata an gane a yanayin shugaban da ake da shi shi yasa al'amarin musulmi yana da buƙatar ya zama an samu haɗin kai an samu koshewar dukkanin wata ƙofa da za ta kawo ɓaraka ga addinin musulunci a wannan yanayin sai a ji shi a masa biyayya matukar abin da ya umarni ba ta fi bane ba kuma saban Allah bane sai masa biyayya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisin da ba daya ba yace idan ya umarce ku da saba wa Allah fala sama'a wala ta'a anan ba ji ba biyayya kamar yadda wasu sahabbai suke tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ace su shugaban su yasa suka ji samiyo suka yi itaci suka suka tare itacen nan aka bunka masa da yake musu ni ne manzo Allah ya sa muku ni a matsayin shugaba ka ce ku shiga wutan nan kada ki shiga ka ce mun yarda cewa kai ne shugaban mu manzo Allah ya baka shugabanci amma Allah ba za mu shiga wutan nan ba bayan sun kowa garin Madina suka bai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari manzo Allah ya ce da kun kuskura kun shiga wutan nan da kun ci gaba da ci a cikin wannan wutan har abada Allahu akbar kun gani saboda ya yi zai saba Allah shi maka biyayya ba shi maka biyayya ba amma su sun fice shi aka ce a tuke shi a matsayin shugaba ba su shi ba ba masu irin wannan da awaki zuwa kowa ne suke hawari hatta siyasar da yau kada ka ga an ce wani shugaba saboda mutumin banza ne kace kai ba ruwanka da shi kai ba za ka biyayya ba kai ba kai ke shugabanci ba abadan wannan ba tsari ba irin na musulmi musulmin ma ahlus sunna illa iyaka in ya zalunce ka ka je ka nemi haƙƙinka a wurin Allah ba a wajibta maka cewa sai ka kwakwalo haƙƙinka a nan duniya ba jama'a ina fata an gane yau to wannan shine abin da Imam Ahmad bin Hanbal yake mana magana a nan to dan anan kamar yadda ne magana a farko khawari ya ai shi'a su gaba daya sun yi da sun haɗa kai akan cewa dole shugaba ya zama mutum ke bal sun san da ka'ida ma wata babu fita sai ya zama asumi ma'ana sai ya zama annabi ka ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala nabiyya ba'di babu annabi a bayana annabawa ne ko wanda ka kare su tsararru amma su a tsakiyar khawari da shi'a shugaban su baya tafi ko me yayi ba zaɓen bane ina fata an gani duk abin da yayi daidai ne yawwa to dan haka mu ahlus sunna mun saba wa fahimtar khawari da kuma yan shi'a akan wannan fahimta ta domin yau kace ba za ka yi mubaya'a da wani shugaba ba sai wanda yake mutumin kirki za ka yi tawaye bayan wannan tawayen ka kare wani tawayen ka kare wani har ka mutu kana tawaye ko ko jama'a eh babu wani mutum da ya ta dari dari ai a ce wani mutum kirki ne babu shi na ƙarshe a sai dai mutumin kirki ne fil ghali a ce mafiya yawan ayyukan shi mutumin kirki ne amma ba ba a isa ake kuma ba shi da ayyuka na zunubi ba zama an gane an gane wannan ko yau shi yasa imam muslim ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a sanin annabi sallallahu alaihi wa sallama baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa ta'a akan cewa za mu ji kuma za mu biyayya fil usri wal usri a cikin tsanani da cikin sauki wal mansaqi wal makara da cikin lokacin nishadi da cikin lokacin kunci da cikin lokacin da muke cikin ki wajibi ne biyayya wa ala asaratin wa ala asaratin alaina hakanan kai ko da ma an ɗebe dukiyar ƙasa gaba ɗaya shi ne asaratun alayhi kamar yadda imamun nawawi da yana wannan hadisin a cikin shirin sahih muslim cewa wa ala asaratun alaina ko da ku sun kwashe dukiyar ku ya zama ko an kamace ku dukiyar ƙasa sun kwashe ku ba kwa morarta jama an gane wannan ko wa alla yunazi al-amra ahlahu kuma karin kuskura da yi jayayyar shugabanci da waɗannan shugabanni ne hatta tarawu al-kufra al-bawah annabi sallallahu alaihi wasallam haske ki haske kun ga kafin ki karara a nan wurin kuna da damar ku bijire ku ce ba za ku biyayya ba dan haka ashe bai dace a ce an samu wani shugaba daga cikin shugabanni ba saboda kasancewar ki fasiki a wannan yanayin kuma a masa a masa tawaye a ce ba za a masa biyayya ba ba za a masa biyayya saboda kaza saboda kaza saboda kaza kamar yadda kuma aka yi su a hadisin ummu salama da imamu muslim nassar har ila yau Allah ta'ala ya kara mata yadda ummu salama take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu yasta'milu alaikum umara lalle ku dinnan za a sanya muku wasu mutane a matsayin jagororinku shugabanninku fata'alquna wa tunkirun za ku sani za ku san irin zalunci da suke yi sannan kuma za ku rika kin wannan zalunci da suke yi kun san daidai din kun san kuskura kuna sane kuma kuna yin inkarin shugabanci amma na an ga kuma zai kana inkarin wannan mugun wannan mugun shugabanci amma ba za ka kuma kai tawaye ba fa man amsa duk wanda yayi musu irin wannan shugabanci da irin wannan zalunci da ake yi faqad salima to lalle wannan mutum ya kubuta ومن كره فقد برئ mutumin ko da yake a zuciyarsa yake irin wannan zalunci da ake a zuciyarsa faqad bari'a shi ma ya kuta walakin maghfiya wa taba wanda ya halaka shine wanda ya yarda da irin mummunan mulkin da ake yi kamar irin na demokradiyya mutumin da ya yarda da ita ya amince da ita wa taba kuma ya bi wannan mutumin shine wanda ba shi da uzuri a wurin Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake tun da haka ne ku rika kini a bukatun a riwayar imam muslim sai qalu sai sahabbai su da manzon Allah aka la naqatiluhu ya rasulullah ya manzon Allah ba ma ya yake ku ba qala sai manzon Allah yake la kada ba za ku yake ku ba ma sallu matakar dai suna yin sallah ba magana a yake Allahu akbar yanzu ga irin abin da ake rubutu zabe muke wa ɗan uwan mu musulmi daga cikin siyasa a tara a tara a kashe wannan anan a kashe wannan anan halal ne haramun ne ta'addanci ne wannan wuce iyaka ne amma ba daidai bane magana ce ta karatu idan mutum ya zan ba shi da karatu saboda jahilci ya yi mace a cikin al'umma to sai ya zama alhakimu shine al'aqal a cikin mai hukunci shine hankali kawai da zaran ka ga wani abu ya saba wa hankalinka sai ka ce kai ina wallahi ba zan yi wannan wallahi sai ni kaza kai yani sai wani ya kawai ya dauko baranda ne kawai ya zo da gudu ya tsara shi har wani ma yana Allahu akbar ana tunanin irin kawai an yi shahada ko an yi jihadi jama'a wannan kuskure ne wannan ba manhaji ne na ahlus sunna manhajin ahlus sunna shine bai dace a maka haka ba duk da abin da suke ba daidai bane ko hakura ku je ku canza abin da suke yi za ku tadda a wurin Allah mara tsarki irin sakamakon da Allah ta'ala zai akan wannan munin aiki da ke aiwatarwa a kan zama Allah ya sa mana gani fama da mu salluna fala yajidu al-khuruj alayhi matuƙar dai suna yin sallah to bai halatta a yi musu tawaye ba kai fa idan kan yusalli wa yasumu wa yuzakki wa yahud to ta yaya kuma nan na kan samu magana Rabi' ibn Hadi al-Madkhali yake cewa to yaya al'amarin ya kasance kuma idan ya zama mutum yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin hajji an gane ko sannan kuma ya samu tsaro ta hanyar waɗannan al'amura da yake aikatarwa gaba ɗaya dan me za a mai tawaye dan me za a kashe shi dan me za a kashe shi to jama'a dan Allah ya tsuru wayar da jiya ta koma kasar Syria aka zo aka fara tarzoma da hayaniya da me protest ko da sunan protest an yi a kasar Yemen an yi a kasar Egypt Misra an yi a kasar Tunis Tunisia ko an yi a kasar Syria Damascus ko an yi a Libya dukkan waɗannan ƙasashen an yi da sunan cewa ko masu wannan abun da sunan musulunci suke ina fata an gane wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake kira mene kamar yadda na ambata yana da cikin mene eh ba ta abinci ba tawaye ina fata an gane to ku duba irin maksadar ta faru yanzu da Allah da tawayen da aka yi daga nan zuwa yau ku faɗa min wani wuri ne aka ce riban dindin ne ku duba da kasar Siriya ahlus sunna ne mafiya yawa kusa sai shi'a ne ke ne shi ne bashar al-asad bashar al-asad rafidi sai shi'a ne ɗan isna a shari'a ne da mai goma sha biyu yana gargaza wa al'umma yana matsa musu ba sakat dan haka wannan ya kai su zuwa ga cewa to wannan zalunci na ike saboda kisa da ake da sauran munanan ayyuka wannan ya kai su zuwa ga menene zuwa wannan tawaye da suka yi abin da yasa ba san tawaye ku duba mutane nawa aka kashe a wani yanayi kasar rasa ta dinga bai da wata asar ba mai ana jefa wa su waɗannan ahlus sunna ne kasar iran ta dinga aiko da makamai da sojoji kasar lebanon suka dinga aiko da sojoji su ma duk aka ahlus sunna wannan taron dangi kan a karar da su ka faɗa mun ta yaya za a yi shi zai galaba a wannan ne shi yasa wani lokaci aka fito da a yi wannan ɗin a zubar da jinin musulmi a karkata mutane ba iyaka gwara a haƙura a kan wannan zalunci ba zai yi haƙari bauta wa Allah ba amma ka je ka nemi haƙƙinka a wurin Allah mai da shi a matakan kiyama to ku duba aka zo aka dinga wannan yaƙi ni na gani da idona a bidiyo wanda aka samu ahal sunna ne aka aje hoton bashar da aka aka tsaya min sujada saboda sujada da yiwa aka kashe shi wannan kaɗan daga cikin ake shi ake aka yi hoton shi irin ƙaton da na bana da ake ƙato shi wanda faɗin shi zai kai kusan farfajin masallacin nan aka sanya ahlu sunnan nan maza da yara manya da kowa aka tunce su ne wannan hoton sujada daga cikin su akwai wanda suka yi hoton sujada karhan ba dan suna so ba akwai waɗanda ko ba su yi ba a tashi aure aka kashe aka yanke musu kawuna yankan rago akwai wanda aka zo aka dinga ce ne sai ya ce la ilaha illa al asad babu abin da wuta da kafin ta sai al asad saboda kin faɗa da aka hada aka hada rabi aka binne shi garin shi ni na ga wannan a bidiyo ka je youtube ka gani abu ne wanda sai kai kuka aka zo aka amfani da chemical weapon aka kakkashe ahlu sunna ne ƴaƴan su matan su manyan su kananan a cikin wannan kasa aka mutu wannan sannan daga baya in shi an suka dinga bin duk wanda ke hatta wanda yake garin asibiti sai da aka bi aka kashe kun san dai ana yi aka samu wani gashi nan dai wanda yake kan gado ko ne ke asibiti ana man asibiti la amma hukumi wannan duk an yi sa kasar Syria mu dawo asalin sarrafa aina kwani sun sai kokari sun yi ta yin tarzoma da tawaye me ya faru kace su aka dinga aka dinga aiko sojojin gwamnati ranar juma'a ana sallah aka zo aka dinga harba mutane a masallaci saboda waɗanda ke shugabanci kasar a wannan lokacin ƴaƴan yahudawa ne ma'ana yahudawa ne su ƙanƙashe su ƙanƙasar yahudawa ne zukatun haƙuri aka dinga wannan bugudu a ƙarshe aka zo aka yi zaɓe suka kafa gwamnati a ƙarshe kuma yahudawa suka haɗa baki da waɗannan yaran nasu aka yi juyin mulki har ila yau wannan mulkin zalunci da danniyan ku ya ƙara komawa ka faɗa mu yanzu riba aka ci ko faɗuwa aka yi zama ina tambayin ku riba aka ci ko faɗuwa aka yi rayukan da aka kashe da dukiyoyin da aka ɓarnata akwai alkhairi a cikin waɗannan ababen da aka yi ko iyaka na aka faya babu a ƙasar yaman an yi makamancin wannan a ƙasar a ƙasar tunisia an yi makamancin wannan ba ina son kawo mana bane amma mu duba abin da ke faruwa kai tsaye lokacin da aka zo a najeriya aka ce an yi ƙarin kuɗin mai ya koma naira ɗari da hamsin ko ko ɗari da ashirin da biyar ko me ya faru an yi tawaye ko ba a yi ba tawayen ya yi alkhairi ko bai alkhairi ba masha Allah dai babu alkhairi an rufe makarantu dai an zama jahilai a wannan lokacin sannan kuma an rasa abincin ma da za a ci an kashe rayuka ba iyaka sojoji za a yi su dinga buɗe mutane gida ko su dinga masa yayyafa ruwan zafi wani alkhairi aka samu idan da jayayya aka dinga yi a hankali aka dinga tattaunawa za a samu a rage kuɗin har ya kawo ila yau amma an mai da kuɗin man yadda yake an ƙara ko ba ƙara ba an ƙara an cimma ruwa haƙa cimma ruwa ba ta cimma ruwa ba illa iyaka abin da za mu ce kiristoci kun ji kunya kiristoci kun ji kunya saboda ne kun nuna ƙabilanci kun ce ku sai ɗan uwan ku zai da yanzu kowa yana cikin halin ni ya su ku da ku ɗin arewa duk ɗaya ne ba wannan zai gidan manyan ƙasashe su kai kirista ne su eh layi kan kai cikin da biyar misali ko kuma a ka ji siyan ko indomi din nan common indomin da ake ci ka je da ni kuna da bambanci ne ba bambanci kisan da ake yi a yanzu haka don Allah ana rubuta tsakanin musulmi da arni babu kenan akwai alkhairi a cikin wannan babu alkhairi ina fata an gane dole mu ɗauko abu mu sai a hadisa da ke faruwa a yau domin mu fahimci karatun yadda ya kamata kan mu ɗauka ana karatun da wasu mutane ne tana suka wuce a zamanin da karatun yana nan ila qiyam sa'a akan al'ummar da ke rayuwa na'am falastinawa na su haka ne amma na falastinawa da bambanci da nau'anta i su falastinawa sun ga yahudawa to karku kyauta ya muku tun gani kun rasa inda za ku zauna ba dan ba ku nan ku zauna to bai hude ko ba a mishi haka ana nan ana suna mamayan wuri suna mamayan wuri suka ce wai dama nan kasar da aka musu alƙawari kwarai kuwa an ba su yi mulkin gadi a 1945 cewa su dan zauna ko zuwa kusan 1920 wani abu su dan zauna na wani ɗan lokaci dai tun da ba garin ku bane mu dai garin namu ne su farsinawa ke garin su ne da komi da komi amma yahudawa su suka mamaye garin aka kafa wata ƙasa mai suna Isra'ila wacce ba ta a da ba ta ƙirƙiran da aka yi aka sanya mata suna Isra'ila da kake ji a yau to so suke yi masu waɗannan Falastinawa sai sun fidda su daga Gazan ma da suke sai sun fidda su gaba ɗaya sun mamaye wannan gurin kai ba nan ba har garin Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da target ɗinsu a mafin rana cewa za su ta haske sun ci garin Madina da yaƙi ma saboda ai akwai anguwannin iyayenku banu ƙwaraiba banu kainuka banu nabi suka ce akwai anguwannin kakanninsu a bayan madina don haka sai sun kwace garin sun jawo anguwannin na kakannin nasu an ba su kayan to wannan wani yaƙi ne wanda ba su da ba ɗaya yake da waɗancan ba su falasɗinawa an kashe sun sun karama ka fahimta ba su ke ta da ƙayar baya ba in an kashe sun sun karama su kuma ka fahimta wanda amerika kuma su da ingila da faransa da kasar holland da kasar sweden da kasar suna da yawa ne da kasar denmark da irin waɗannan kasashen su ne suke suke sun haɗa wannan isra'ila da kake gani saboda yawancin kasashen akwai yahudawa sai suka zauna a wannan kasashen babu rasha a ciki saboda ita rasha ita abokin kara amerika ne duk abin da amerika za ta tafsiri ita kuma rasha ba ta san shi ina fata an gane to ita ma super power ce su ma ita super power ce jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ya yarda da mu to jama'a kun yi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a yaƙe shi ba ma sallau wasu kadai suna yin sallah jama'a an gane wannan ko dan haka jama'a bai halatta ba ga al'ummar musulmi ce suna daukan doka a hannun su da irin wannan abin ya faru illa iyaka in an zalunce ka kai hakuri za ka muka tare sakamakon wannan abin da aka yi maka a wurin Allah na uku gaske waɗanda kuma suka kawo a zamanin da suka kawo irin wannan tashin tashin sun yi sayyid kokob suna jin labarin sa sayyid kokob ɗaya ne da cikin jagorori na ƙungiyar ikhwanul muslimina an gane ko muslim muslim muslim brotherhood da ake magana kun san su ba shi a bane su tarkace su duk wanda ka sani akwai akwai sufaye akwai shi'a akwai wasu daga cikin wannan kiran kansu ahlus sunna duka akwai tarkace su haduwa ne akai akai hadin gambiza da shi kuma za a kafa kasar musulmi jama'an gane wannan ko to su sai kuma su ne suka kawo irin waɗannan su hasu banna suka dinga kawo irin waɗannan wanda in lokaci ya bamu ko wanda yake son ya samu cikakken tarihi kulli ta ya je ya samu lakcan da daga sanin da yake yi hafizahullah a cikin darasin su ne a garin da yake ya yi wata lakta ne ta gane ni duk manta ba wani ka zuwa masallacin ne kenan ba wani ka zuwa masallacin ne eh ba ku ji ba to shi ke nima na manta na ba ta gani sunan laccan waiwaye adan tafiya sunan tafiya ya kawo labarai irin ƙungiyoyin da suke da ƙungiyoyin musulunci a darasa liban su alƙa'ida ake magana sauran duka ya yi bayani dalla dalla da irin ƙungiyoyin da ko manufofinsu ina fata an gani saboda kan wani yanzu da magana cewa musulunci cewa aiki da sauran dan a yau saboda sun kani a siyasar duniya za ka ga irin ana cewa ai wallahi kirkuwa ne ai kaza kaza ana kurkun baki ba haka bane jama'a ina fata an gani addini ba a yin shi ba a yin shi da abuka zafin kai kawai kare a ba a yin ayan addini ne da abin da ya tabbata a Qur'ani da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alaikum salam wannan wata matsala ce ta daban wannan ba a kira da suna tawaye sai dai a kira da suna hayaniya wannan wata karamar hayaniya ce kila ma wanda yake wanda yake nan kasar rahama da mazan an yi ba in an yi ba su shi ne ka fahimta amma in ana yin asaura abin da kira tawaye ko alkhuruj tawaye ai duk kasar ta dauka ko ina lokacin da aka yi sarki yi wahala waye za ana yi ba kasar nan waye da sani ana yi ba kowa ya sani kuma kowa zai ya gaya mu an ce kowa ya tuna bara yawwa jama'a an gane wannan ko waɗannan kaɗan sai daga cikin hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana magana kan wannan an gane wannan ko sannan akwai wani hadisi da aka yi da Abu Hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce كانت بنو إسرائيل تصوفهم الأنبياء بني إسرائيل على أن باواني سببني أسوس كلما هلك نبي خلفه نبي لذلك سند ولد النبي يموت في ألا يكاد ولا النبي رمته شيني ممي نولنا النبي وإنه لا نبي بعد وضع الله يتغلي يد الأمر يكي باب ولا النبي أبايانا وتكون خلفاء فتكسر ذاك أيوة شوكبني فتكسر ذاك ما في ويسع irin waɗannan mamayan shugabanni za su zo a baya za kuma su yawaita da yawa qalu wa ma ta'muruna ya manzo Allah ne yake umartan mu wannan lokacin yayi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fu bi bai'atil awwal fal awwal ku cika yin biyayya da yin mubaya'a ga na farko sannan na farko ma'ana in wannan ya wuce aka samu wani su ƙara wannan ɗin shi ma biyayya وأعطوهم حقهم قباب حقوقهم نقدين بيئة لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم domin Allah zai tambaye su game da wannan jagoranci da ya ba su da mutane ai bawan Allah ya ishe ka ya ishe ka in ka tuna da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin dakin na Aisha wata ramin ba Allah yana cikin kaji yana mugun addu'a ga shugabanni waɗanda suke zalunta al'umma yana kuma kyakkyawan addu'a har ila yau ga waɗanda suke kyautata shugabanci ga al'umma ya fara cewa Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati shay'an فرفق به اللهم فرفق به يا الله ذكر المسلمين ذا كذب إنسان جابوا أنتم ونن الأمة سوا يجي توسيركم الله توسي أمسا فسي اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليهم الله ذكر وند كديجنا والأمر شغبانتي الأمة أهنسا يمقى والأمة يتاجم أغرى تلكوا Allah ka matsa masa ya ishe ka wannan hadisi in kana buƙatar ƙari akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min ahadin yastar'ihi Allahu ra'iyata babu ɗaya daga cikin mutane wanda Allah ta'ala zai ba shi shugabanci daga cikin shugabancin al'umma ya mutu yau ya mutu ya mutu ranar mutuwarsa wa huwa غاشي لرعيته يذنبه يا تأذالين فرغوان لأك بيسكو قبنتك إلا حرم الله عليه الجنة فاتي الله ملك تجيك يا حرم كانت سلاء الجنة قل لي ناتك لك تكار جيب يوميا في أي موانا كذا في أي كذا في أن يبو أن دبا أمي كذا فأولا كذا وانا ذاكين أنت أبو أبا ديك جد خارق رعا كجد تجيك اللهم كجبا حيوان تجيك كينا كوي كدو قال الله in an samu su azalimai dai rayuwar naka dai tana hannun Allah ne dama ba ni ba ka ci ba ni ba ka sa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kenan kawai ba ni azza ka ba ni ba ka ci ba ni ba ka sa jama'an gane wannan ko kun ji irin wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa sahabbai amma Allah ya manzo Allah ya ce Allah zai mutu sai ne Allah ya ce Allah ya ce Allah ya manzo Allah ya ce Allah ya tambaye ku ko idan kuka za a yi mutum misali kenan akan mene a kan abin da suka yi amma manzo Allah ya ce ku ku mutu yanke muku hukunci hadin ce ba dan haka an kaje kai ke wani shugaba hukunci da cewa yayi kaza yayi kaza kai za ka shi kaza kaza kaza to ka ga nan kawo su iyaka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce uhum haqqahum ku ba ka hakokin su fa inna allaha sa'iluhum amma sabahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani abin da yafi dacewa ba a ce ka musu nasiha ba abin da yayi zama wajibi akan ka kai in akwai shine kai kai nasiha wani ku ji tsoron Allah Allah ya baka shugabancin nan manzo Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza kai ko arni ne a jami'i ne ne a ce ne nasiha shine abin da jirgin Abdullahi bin Jabir ya faɗa bayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sunna wa ta'a wan nasihatu li kulli muslimin da yadda ta ga kowanne musulmi shi ne abin da jari ɗan abdullahi ya faɗi ba bambanci zama an gane wannan ko wa alaikum assalam yake abin yake abin a zuciyar shi Allah ta'ala ba zai kama shi yakin ya gaza ba kamar yadda muka karanta a wancan hadisi ne Imam Muslim jama'a an gane wannan ko wannan shi ne abin da ya fi dacewa da dole insha Allah ta'ala an gane ko sannan bayan wannan hadisin akwai wani hadisi na daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa isma'u wa ati'u ku ji kuma ku yi biyayya fa inna ma alaihim ma ummilu wa alaikum ma ummilu kuna da kuna da sakamakon abin da kuka tsuruja abin da kuka aikata na lada ko na zunubi yana kanku su ma abin da suka aikata na lada ko na zunubi yana kanku ina fata an gane yawwa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisin ko yace ko da kun ci abin a zuciyarku ko da kun yi kaza ko da kun yi kaza haka ne ko to kun ga a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya yi mana bayani dalla dalla abin da suka shiga zuciyarka amma in baka je kuma kaji kana so kana son ka ji ga budan siyasa wani a dan maka liyafa a dan maka kuɗi yanzu misali so ka lokal gaman din ne irin cin amana da aka yi mana misali ba abin da aka yi mana amma an zo ana cewa an mana hanyoyi an mana kaza an mana kaza ke yanzu ta yi a irin wannan halin za mu je ne mu tara tawaye mu ce mun bai da wannan ciyamun din ba sai an ce da shi sai an yi kaza mu cika titina mu ɗauko goroli sauransu me za a yi mana mafi karanci shine a zo a harbe mu a saka shi duk salatin da kake wa Allah salatin da kake wa manzon Allah duk zikirin da kake yi kaga ya tafi a banza ka jan kace ka a banza dan za a ce a banza ba za a ce wannan abin da kai jihadi bane ina fata an gane sai dai mu ce muna cin wannan abin a zuciyar mu amma kuma muna san Allah ta'ala ya ya bi mana karin abin da aka yi mana na rabi illa iya kake kenan hatta a kasan ma gaba ɗaya tana rabi da irin abubuwan da shi shugabanni su Allah ta'ala ya kalmar imani zama wannan shi ne a takaice abin da ya dan samu sunan mu gaba da insha Allah ta'ala malam yace al-jihad mawdi ila yawm al-qiyama ma'a al-barr wal fajir ko sai wal ghadri mawdi ma'a al-umara sannan yin yaki tare da shugabanni na musulmi mawdi abu ne wanda yake wazzazze ne zai ci gaba da kasancewa ila yawm al-qiyama har zuwa ranar al-qiyama jihadi ba magana ranar jihadi ina fata an gane har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji aka tafi makka abin da yake faɗa wa sahabbai la hijrata ba'da al-fath ba hijira bayan an buɗe makka walakin jihadun wa niyya sai jihadun wa niyya jihadi kan manzon je ne hazuwa ta kiyama to yin jihadi a bayan shugabanni abu ne wanda yake wanzan je hazuwa ta kiyama al-barri wal fajir la yusra a bayan shugaba na kwarai ne ko shugaban banza ne wajibi ne a yi biyayya a yi yaji a bayan waɗannan mutanen la yi sabat ba za a yi watsi da su ba a cikin ba za mu wani biyayya a cikin shi ba ina fata an gane wannan ba ɗabi'a ba ce ta ahlus sunnah wal jama'a jama'a an gane wannan ko yau dukkanin waɗannan ɗaya daga cikin usulun na ahlus sunnah wal jama'a wanda ya kamata mu kiyaye jama'a sai na talatin ma na cewa qismatul fayyi da kuma raba ganima idan aka ji yaji alkai'in shi ne yaƙin da aka ji amma ba a gwamna yaƙin ba da aka ji za a gwamna yaƙi da kafirai suka gudu suka bar gari suka bar kayayyakin su da sauran komai da komai duk suka bai suka gudu to idan an je irin wannan dukiyar idan an ɗebo ta to za a raba wa al'ummar musulmi shi ne ma da cewa usmatul fai'i da raban ganima da aka samu wa iqamatul hududi da kuma tsaye da haddi wanda ya sata a tsaida masa da haddi wanda ya zina a tsaida masa da haddi wanda ya karafi a tsaida masa da haddi da gwargwadon yanayin laifin da mutum ne wanda ya fashi shi kuma a kashe shi eh dan fashi da makami ma kama shi kisa ne kawai kun shi addinin musulunci babu wani abu da wuce wannan إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدموا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم Allah ya ce lallai sakamakon waɗannan siyasan Allah da manzansa suke ya barna a bayan ƙasa hukuncin sun an kama su shine an yi shine a kashe su au yusallabu ko a kere su an san kerewa ko ha ko a gicciye suke an san gicciyewa ai kamar da kirkin suke yawo da furo ko to a kama su a gicciye su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke hannayensu kafafun su ta sabani a yanke hannun dama a yanke kafa hagu aw yunfaw min al-ardi ko a kore ta ko a kore ta a garin ma gaba daya Allah ya ce zalika lakum khizyun fid dunya wannan fa kunyatarwa kenan tozartarwa kenan azaba ta ta duniya walahu fil akhirati azabun azim idan sun je lahira kun sa azaba mai girma amma illa allazina tabu sai dai wadanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin ku samu damar ku tabbe ta hannu da hannu na aka wannan zalunci fa'lamu anna allaha ghafurur rahim ku sani cewa Allah ne gafara ne ne kenan da za a samu wani barawan mashin na kasa wani na kasa wani kuma sai ran ɗaya mai tuba to shi ya zuwa dina dan an ganke na yawa gari ba za a ce to a kama shi a kashe shi ba kuma shi ya kasa wani da wani saboda yayi ne amma lokacin da yake nufin da an kama shi za a yi masa da an kama shi ma a hanke shi ya tuba kuma ma sai masa amfani ba a ce masa amfani ba a kashe shi ina fata an gane dan duk wanda ke aikin wani aikin ya kama sai ya nadama illa iya ka sai taurin zuciya kare a wannan bai dace ba ba dacewa ba da mutum kuma ya ɗaukan mene mataki a kanka a hannunka saboda dai hukumu ne dauki doka a hannunsa nake miki an gane ko sai dai hukuma ce ke da dama da alƙalai in an kama a kai wa hukumar ɗan sanda hukumar ɗan sanda su kuma su rubuta su tura su kotu kotu kuma ta yi masa mene abin da ke sa jama'a ke ɗaukar doka a hannunsu a yau shine gaba ɗaya dokar ba ta aiki su ne ma ƴan mata an kai shi da yakan gini da za ka masa sabuwar shadda ita sai kana hamar abin da ka sa gidan ila ma ya ji ya sa ɗan uwan ku duk kuɗin da kuke da shi ya ƙare asibiti shi kuma gashi ya kai wani a gari ya kawo sabuwar sabuwar shadda tingan an sa an sa mu samu masu tangatan tangatan gwamnati a wajen kuɗin ina fata an gane wannan shi ke ƙara tungar jama'a to ya za a yi a ce mu da muke ƙoƙarin neman na tuwo su kuma waɗannan na kashe mu kuma ƙari da kawai suke nasa ɗauki duka hannu an gane ku sai dai wuce wannan abin da sai kuskure ne ba a hannun sai kamata bukata zama ba ina fata an gane amma idan sun wannan ko ba za ta fi kafarta ba saboda ai tabbas ne sun an yi kuma in an samu wannan kama in an an kai shi ba za a yi ba ba za a ɗan matakin da ya kamata ba za a hukunta shi ba ina fata an gane ba a ce jama'a su ɗauki doka a hannunsa ba amma in sun ko ba za a ce dan ne kuka yi ba ina fata an gane dan da ana yin daidai din jama'a wani su ka hannunsa da an kama ina za a kai wajen hukuma amma saboda gurbacewa da aka samu ita ke tukawa irin wannan matsaloli ne wa alaikum salam na'am shi ne dai abin da ya bayani ba daidai bane a ce za a ɗauki dokan a hannu ba za a ɗauki sai dai wannan supplementation din na dokan ɗaukar dokan wanzar da ita yana hannun gwamnati da alƙalai in an kama a kawai 'yan sanda 'yan sanda ko sai kotu shi ne gaya maka illa iyaka in an kai ɗaya an ƙi an kai biyu an ƙi an kai uku an ƙi ba a kai jama'a da su ɗauki doka a hannunsu ba amma misali wani sai ga an kashe an kashe musu ɗan uwa sun ka ɗauki doka a hannun su kashe wancan ɗaya to ko su mahukumar sai ka gaji sai su ya sani ba za a ba ce to a kama wanda wani su kashe su ba saboda ina fata an gane amma in sun yi ba za a ce ko dan ne ku kai kaza ba misali na'am نعم نعم shi kenan sun yi kuskure sun yi kuskure a ɗaukan dokan da suka yi ba su kyauta ba shi ne kawai abin da suka yi ba su kyauta ba ɗaukan dokan da suka yi ba su kyauta ba bari da gaske ya ga ai dama tunda yan an bar ɓarnar ci gaba da wanzuwa ya kila ma a samu wasu da aka ci gaba a yi komai ma a juna ba su ce wutar hanyar kuma ya faɗa wani ina fata an gane Allah ta ala ya dafar da mu bari mu ƙara kako sai ma ne ya ce mene laisa li ahadin an yata'ana alaihim wa yalina bi'ahum bai dace ga wani ɗaya da cikin mutane ya rika kukan waɗannan shugabanni ba masu wanzar da al'amuran mutane ko shugabanci ko tsayar da wani mutane haddi wala yunazihum kuma kada su kuskura su rika yin jayayya da su wannan su gaban ne ina fata an gane insha Allah ta'ala anan zamu faɗaita da fatan abin da muka manta daidai inda ta yi karaya a kullada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu da alkhairi Allah ya biya mana wa alaikum salam na'am
akwai lokaci da aka kai ne na cikin ƙarshen mutunci ko a cikin da ko kowane na samarani da kai mutunci wani duk wani lafiya in ya da ya ce akwai ƙa'ida
wace irin ka'ida mara lafiya eh mutum da bayan lafiya na'am in ya da ya ce mutunci eh ko da ko da da azali ko da ba da kuka da kuka a cikin akwai ka'idar da aka ce a cikin waɗannan da ya ce da ya ce
a akwai ka'idoji wanda musulunci shi wanda za a duba ai ba za dai a je gaishe shi bayan sallar isha ba kuma sannan ba za a je kafin sallar asuba ba bayan wannan lokutan kuma ba ni uku sai bayan sallar azhar bayan sallar azhar zuwa la'asar nan ma ba za a je a gaishe shi ba wannan su ne lokutan da musulunci ke eh an yi magana ba ma sai mutum bashin lafiya ba kada ba ka bi gidan wani ziyara da sunan ka je neman shi haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء في كلمة إذن وأن الله نفسه منك بعد صلاة العشاء كابان إذن انظر نسمك آآ في بهرتك الجبال kada kuma ka ce kai kai gaban kan ko za ka yi ba tare da sanin ilimin cewa za ka yi ba an gane ko shi mara lafiyan a ji a gaishe shi a shi kenan ko lokaci za a yi zuwa gaishe shi mana akwai ƙa'ida mana na kai ka je ka gaishe shi ne ƙa'ida shi ne kawai idan ka je wajensa ka je gaishe shi na farkon ka je ke masa sallama na biyu in ka je wajen gaishe shi din ka ba shi haƙuri ka nuna masa cewa wannan abin daga wurin Allah yake kuma ka ce masa la ba asa quburun insha Allah ka ce babu laifi wannan sarkata yin daga zunubi insha Allah ma'ana kafara sannan kuma kai masa addu'a in ka ji kwarai ko lokaci samu dama za ka ji ba a ce maka ba Allah iyaka lokacin da mutunci ya kayyade din nan guda uku kada ka je miki a wannan lokacin ba tare da izini ba banda wannan lokacin duk lokacin da kalama za ka yaba ka zo gaishe shi sai da kuma in kila ya kai cewa an samu kaida saboda zafin ciwo a ce da karfe kaza ba karfe kaza kamar da ke a asibiti ba za a je a shiga wajen ba wannan babu laifi za a iya hakura saboda domin kulawa da lafiyar sa ne wani kila in ka je gaje ka tsara masa ciwo kuma wannan wannan ya kawo ya kawo hujja na'am kafa alaji ba shi ma wani malamin hadisi in dai za a faɗa magana to sai an kawo hujja Ikon Allah, to wallahi ni ma ban taɓa ji ba. Na'am. shi ne faɗa maka ai ka'ida shi ne waɗannan lokutan da aka sa maka guda uku na musulunci shi ne ba a san ka je gida mutum sai ka nemi izinin sa wani zan ina son ko ka je in ka je gida sai ka ta kunkwasa wani ni ne na zo gaishe ka in shigo sai ce maka kai a gaskiya ka je sai dai gobe ka da bincike a asibiti an sa sharadi shi kenan in ba ka sharadi kuma za ka yi zuwa kowane lokaci a rajin insha Allah ta'ala to insha Allah ta'ala وعليكم السلام نعم na na aisha ne Allah ya ƙara mata yadda ta ji annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo yin tayya ta ƙarfi a cikin sallarsa yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب kina da kisa kamar da Allah ya kake gwada neman karin Allah daga yawan aikata sabo da cin bashi kuma ba Allah ce fa inna ar-rajula idha ghayma ai mutum ne bashi hadatha fa kadara zai magana zai ƙarya wa wa'ada fa akhlafa zai alƙawari kuma zai saba wannan dalilin yasa nake neman tsarin Allah daga sharrin bashi an gane ko na'am wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh